الرحيم وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المهين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العذاب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد وجماعة المسلمين خصوصا ku da Allah ya kaddara kuka halarto wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariya ta lahadi la'asariya ta goma sha ɗaya cikin watan taron musulunci watan ramadan hijira na fiyayyen halitta jagoran kowa da komai hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara talatin da tara da kuma makwabtan wannan zawiya wadda ba kwa tare da mu jiki da jiki amma muryan da muke yi yana isa gare ku da kuma ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmin da muke tare da ku tun daga BRC2 zuwa Gulf FM zuwa kuma intanet kowa da sunansa da darajojin da Allah ya kowa ina ce da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiya ubangiji Allah ya ba mu aron zarafi mun karanta aya ta ɗari biyu da sittin da hudu yanzu kuma za mu tashi kan aya ta ɗari biyu da sittin da biyar a mai mana karatu malam abubakar muhammadul amin zai karanta mana matsalul lazina wa matsalul nam
تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji ya faɗi wadda suka yi sadaka amma sadakan ya ɓaci saboda mannu saboda aza kuma ya yi hani cewa duk wadda zai yi sadaka inda yana so ya samu gara ɓasan ladan sadakan kuma ya samu abin da ake ce ma at-tad'if ninninkawa abinda ake ce ma almuza'afa to sai ya zama sadakar babu gori o fakiri da aka baiwa sadakan kuma babu cutarwa gare shi sannan kuma ya zamanto aiki ne aka yi shi da kyakkyawan niyya da tsatsarkan hali da tsatsarkan dukiya to yau kuma ubangiji Allah zai faɗi wato sadakan wanda shi kuma misalinsa misalin abin da za mu karanta nan wato na dacewa kenan Allah ya dacar da mu yace wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigaa mardatillahi Allah yace in gaya muku bayan misalsale da na faɗa a baya na wadda ba su dace ba to bari in gaya muku misalin wa'annan wanda su kuma suna ciyar da dukiyoyinsu kullum ubangiji ina maganan sadaka sai ya manna dukiyan ta zama mallaka ce tsantsa na shi wanda aka bawa dukiyan har ma yi sadaka din a ciki to nan ma ka sai ce amwalahum ashe wani baya sadaka da dukiyar wani kowa zai sadaka da dukiyarsa ne idan ka ɗauki dukiyar wani ka yi sadaka to ka yi sadaka wa mai dukiyar ne ladan zai zama ba ba makai za a rubuta lada ba za a rubuta wa mai dukiyar ne misali Allah sauwaƙe mutum ya tsare 'yan kasuwa ya kwace dukiyoyinsu da sunan fashi wato hiraba kenan sai ya kuma sai ya sadakar to ba za a rubuta mar ba dan yayi sadaka ne da dukiyan da ba mallakansa ba shi sai mai dukiya in ya sadakantar da dukiyarsa to Allah ubangiji mashi zai rubuta lada shi yasa nan yake cewa wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ba amwala gairihim ba ko dukiyoyinsu da suka samu milkan kamilan halalan tsayiban in suka ciyar ibtiga a marbatillahi su ba suna jiran muhammadatan nasi mutane su kama yabo su kama godiya a'a mm niyan masu wannan ciyarwan ibtiga a marbatillah suna neman yardan Allah suna nema dalilin sadakan nan Allah ya kankare musu zunubai kuma Allah ya kankare mana namu suna nema dalilin sadakan nan Allah ya nauyaye mizanin su mawazinin su na alkhairi mu ma muna roƙo Allah ya nauyaya mawazinin mu na alkhairi to duk wanda sadakansa an samu dukiya ta sace halalan tayyiba saboda inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba sannan kuma da yazo niyyarsa mai kyau ce ittiga a marbatillah wa tasbitan min anfusihim sannan kuma yana so ya tabbatar da zaunuwan ibada dukiyar nan na gaya wa ransa daman ba tasa bace ta Allah ce yanzu kuma Allah ne yace irin suwa ne irin suwa ne irin suwa ne a ɗauki dukiya na a basu sai yana yin haka na neman yardan Allah wata bitan na kuma neman ƙara tabbatuwan imani da sallama wa Allah da ɗa'a wa Allah min anfusihim wanda ya taso daga niyyar ƙoƙon zukatansu da rayukansu da wannan neman ya suka ce idan da mutum zai zama iya ba da sadaka kuma dukiyan tasa ce amma ransa ɓace yana jin haushi an zo an cika mar gida yana jin haushi jiya ma an zo to wannan ɗin kuma bai da lada dan an yi adafi wata bitan ka gaya wa ranka alhaji ne ki gaya wa ranki hajiya wance tsirara aka haife ku kuma ba ku fi kowa jarumtan neman kobo ba in ilimin sana'a ne koya muku aka yi yaya wanda ya kinkice kun bai kuɗi ba ci taka kawai ungwane miƙa musu tsakanin mawadaci da miskini Allah ya damƙa wa mawadaci miƙa wa miskini shi kenan kama sali jannatin su misalin su wajen cin gajiyar sadakansu in ji Ubangiji Allah kaman gona ce, kama sani jannatin kaman wata irin man'imciyan gona ce, birab watin wadda aka yi ta wato a, a ramfaɗin waje, abinda malamai ke cewa ramfaɗin waje shine waje ne wanda ruwa baya zama, in ruwa ya zo gangarawa yake yi. amma ruwan dai sai ya bi ta wajen ya wuce kenan makanun munkhafidun waje ne wanda yake sunkuye kuma haka ma tarjumanul qur'an habrul umma marji'ul mufassirin salafan wa khalafan sai da Abdullahi ibn Abbas Allah kara musu yadda haka ya fassara rabwa makanun munhafidun wajen bai zama tudu ba sai ya zama kwari magudanar ruwa to kamar haka ne dama wajen akwai kyakkyawan ƙasa kuma asaba hawa bilon da mamakon ruwa ya gangaro sai ya ji kuma ta wannan waje dama ƙasa ne mai tafshi sannan kuma ruwa ya bi ta kai ruwa mai yawa wa bilu kenan ba za a samu ƙasan wajen kana buga ƙura yana tashi ba kenan waje ya zama wajen noma Allah da misali sai yake cewa fa'atatu kulaha bi'ifayn wannan gonan da lokacin da aka zo iban yabanyan da aka shuka sai ta bayar da menene sai ta bayar da yabanyanta abin ibanta da ifaini ninki biyu inda samu buhu ɗari a wajen da ya zama tsauni to nan sai aka samu buhu ɗari biyu ya samu buhu ɗari biyu a wajen da ba rabuwa ba to nan sai aka samu dubu biyu ko dubu hudu da ifaini da ifaini fa illa nisibha wabilun saboda tafkin kasan wajen da kuma wajen ruwa yake bi tukuna sauran gonaki ma su samu Allah ce wannan kasan da na tsirar da wannan gonan ko da ba a samu mamakon ruwa ba fa illam yusibha wabilun idan ruwa mamako bai zo ya tadda shukan wannan gonan ba faɗal ko da yayyafi ne yayyafi zai iya sa mai gonan ya ibi amfaninsa ubangiji subhanahu wata'ala ya karantar da mu da ishara ya karantar da mu da misali ya karantar da mu da hikima duka saboda Allah yana so kafin ɗan adam ya bar duniya ya zamanto ya mallaki kiɗin aljannansa kafin ya tafi lahira wanda duk yadda zanna a duniya wai yana jira sai ya bar duniya ne ɗansa ko abokinsa wai zai masa aikin shiga aljanna to wannan ya zo duniya aikin banza haka kowa Allah na magana da mu in an yi sadaka iri kaza iri kaza kar ka jira lada a lahira don babu lada amma an kai iri kaza iri kaza kai tsammani akwai lada saboda kafin ka mutu ne kake bauta wa Allah ana keta kasa ana busunaka ana busunani abinda ake ce ma ibada an kare in ma an yi da kyau shikenan in ma ba a dace ba shikenan Allah sauwake fa illa nisibha wa bilun fatal ko da mamako ruwa bai samu irin wannan gonan ba fatallun ko da yayyafi ne wannan mai gonan zai samu amfani wallahu ubangiji Allah bi ma ta'amaluna basir sai ce wallahu Allah basirun masani ne bi ma ta'amaluna game da dukkan abin da kuke aikatawa shi Allah kenan ba abin da yake buya masa Allah ya kaddara Allah ya lamunce ya san aikinka tun kafin kai ya san aikina tun kafin na yi kuma ya ce ikilasi tsantsa yake sa aiki ya karɓu ba girma da tudu da yawan ayyukan ba kenan wannan yana nuna mun yana nuna mana lalle niyya innama al'amalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa ita ce moro moron samun aiki kenan muna roƙo wannan gona da Allah ya misalta mana ita anan Allah sa sadakan mu ta dace da hawa kan wannan misalin gona kal da kal bijahi nabiyyin al-mustafa sallallahu alaihi sallama wannan aya guda daya ita ce karatun mu ta yau dama na gaya mana yau za mu yi marfi marfi na farko ma abinda muke fatarwa na dirasatun matsayin manzon Allah a gun Allah duk abin nan da muke yi idan bawa bai girmama manzon Allah ba bai sallama mar ba ana zuwa ɗaukar ran bawa ba zai gane kawai shi ɗan uta ne kuma abadiyi sarmadiyi da haka yanzu gobe in muna raye za mu je akan maganan fitsari a tsaye ne da haka yanzu za mu yi hatama za mu ɗora abin da za mu ɗora na cikon lokaci har zuwa awa ɗaya kawai dai ku sai ku dinga taimako na da ishara duk sanda na ci minti biyar a sake gwada mu na zo minti biyar ɗin ƙarshe in an yi haka sai a yi haka wato kenan babu ko ɗaya da ya rage kenan eh amin ya Allah eh amin amin amin ya Allah jama'a jiya mun samu riwaya daga bakin shugaban hadiman gidan manzon Allah sallama sai bi Anas dan Malik ba ya gaya mana cewa manzon Allah ya karantar da shi karatu cewa ranan da kiyama ta tashi ranan da ake filin hisabi annabi ya zo jikin farkon matakalan sirabi yana jira ya ga yanda mu al'ummansa za mu azurta da tsallakewa don baya so ɗayanmu ya zane cikin uta na tsaye a wajen su kuma an biya'u da mursaluna waje ya yi waje a filin kiyama sun naɗo sai bi isa alaihi salam ya zo ya gaya masa a filin kiyama fa ga annabawa ba maganar kafa da ni ake ba a'a isassun ne aka karbi isan aka bar su empty shi yasa ma da yazo abin da ya gaya wa manzo sallallahu alaihi hadhihi hadhihi anbiya ga can wanda Allah ya nada annabawa kaga ba a ce gatan ɗimbin mutane a al'ambiya'u ne suka taro na biyun minhum suka taso shi ya kawo aika me kiran kajja atka ya rasulallah annabi wani annabi wani annabi wani ga sunan duk sun zo maka sun yi cigiyanka baka filin kiyama ya rasulallah kajja atka gunka suka taho saboda wannan yinin dama ta sake saboda rannan ne naɗin da Allah Ubangiji ya faɗa a ƙur'ani wadda mu da ku ake karanta mana tun a allo zuwa littafi cewa menene wa minan laili fata hajjaddihi na filatallas a sai an yab a saka rabbuka maƙaman mahamuda to maƙaman mahamudan nan a nan a karatu ka ganta practical ɗinta ne yanzu annaba suka aiko annabin Allah Isa Ruhu alayhi salam a gaya wa mai ranan a gaya wa mai taron a gaya wa rigiji gamji kwata kwam karshen gayya ga mu mun zo sallallahu alaihi wasallam yashtakuna ilayka suna miƙa kokensu kai kuma ka miƙa wa Allah la hawla wala quwwata illa billah ko kun san kaf annaba da manzanni ba daidai fa duk sun yi magana kuma ga shi a wajen ga al'arshin ubangiji suna da ilin ranar ta Allah ce amma yadda kuna ilaika ya rasulallah yau annabi ne ya bullo annabi ne ya bullo suna miƙa koke kokensu zuwa gare ka kai kuma ka roƙa Ubangiji Allah ko dai ji maganan. Allah sa kun gane dai wannan shine haƙiƙanin tawassuli. A tawassuli kai gashi ƙarara? Tawassuli. To shine muka ce ya zo cikin musnad na Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal mujalladi na uku, shafi na ɗari ɗaya da saba'in da takwas, Imam Ahmad kuma hijira shekara ɗari biyu da arba'in da ɗaya ya shiga kabari Allah ya ji kansa. Saƙo na biyu shi ne, duk wanda ya ce maka ba sai ka so manzon Allah ba, sallallahu sallama, to yana gaya maka ba lallai sai ka zama mumini ba. Wanda ya ma ahuwatawa da ka iya rayuwa ba sai ka zama mumini ba, suna gaya maka kenan a lahira ba lallai ka samu kanka gidan aljanna ba. ina jin ko a ƙarshen nan ba za ka yarda da sakamakon cewa a lahira kar ka damu ai ko ba ji aljanna ba wani ka ya je da ka yarda da wannan gare ka ɗauka yiwul bukhari mujalladi na ɗaya shafi na goma sha hudu ka ga yadda Allah ya sa annabi ya gaya ma duniya duk wanda ya kuskura bai so shi ba bai da imani wanda bai da imani ba zai shiga aljanna ba a shiga aljanna da mujarrabin islam shi yasa munafiki bai shiga aljanna amma ai musulmi ne yana salloli yana azumi yana zakka yana haji yana kaza yana kaza amma bai da imani me rashin imanin sa baya mutunta manzon Allah baya kaunan manzon Allah abinda ke tsakaninsa da manzon Allah kullum su'ul intizari na na na Allah Allah wani abu ya afka a wajen yaƙi a yi fata-fata da Allah da wannan ne yasa shi munafiki ba zai je aljanna in ba ka da sayil bukhari dauki al-musnadul mustaqrad ala muslimin mujalladi na daya shafi na 133 in ba ka da wannan dauki sahihu muslim mujalladi na daya shafi na 67 kas in ba ka da shi ka dauki sha'abul imani ta imamu na haƙi mujalladi na biyu shafi na ɗari da ishirin da tara in ba ka da shi ɗauki almuslam na imamu ahmad mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da talatin da shida in ba ka da shi ɗauki musnadul firdausi ta imamu na dailami mujalladi na biyar shafi na ɗari da hamsin da hudu in ba ka da wannan koma ɗauko sahihul bukhari amma wannan karo ba mujalladin farko ba mujalladi na shida shafi na dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da hudu in ba ka da shi sake ɗaukar su abul imani amma wannan karo ka ɗauki mujalladi na biyu dama na biyun muka faɗa amma a shafi na ɗari da talatin da biyu wancan kuma na ɗari da ishirin da tara jama'a wannan littattafa duka littattafan karatun sunnar musulunci ne ko tatsoniyar yanci idan aka kwashe wannan ina sauran karatun sunna yake to abinda za ka samu a wannan maraji'un annabi ne ya gaya ma duniya ƙarara la yuminu ahadukum komin faɗan da mutum ke cewa amantu kad amantu fa amantu summa amantu bai imani ba hatta a kuna a habba ilaiki sai an samu Allah ya sani Allah ya gamsu a ransa sona ne ƙoli hak ba fa ana son sa ba kayan so ɗin duka suna ƙasa soyar ma'aiki ta mamaye duk abin da ka ƙulla a ranka na so to anan ne fa ake ce kana da imani yanzu wannan halittar sai aka ce ba sai an ma tarihinsa ba ya za a kaso shi ba sai an tuna maka darajarsa ba ya da aka girmama shi kuma a ce kofan shiga imaninka a ce wai ba dole ba da mutum da ya so annabi kashi hamsin ya so mahaifiyarsa kashi hamsin ya raba wa annabi da ummansa soyayya ɗari bai da imani komin kirkin umman sai ka yadda son ta ƙasa ka ɗauko son annabin da shi aka riga yi kafin umman taka da mutum zai so annabi kashi hamsin ya so babansa mahaifi mai mar ɗawainiyar nan kashi hamsin ya raba musu duro annabi fifty baba fifty mai wannan ran bai da imani ko a wace ƙabila yake ko ɗan suwaye kuma ba zai shiga aljanna sai don Allah don annabi annabi ya zama wasa ashe ma ba zan zama mumini ba sai na so shi fiye da yadda nake son baba mama mata ƴaƴa dukiya sai fa Allah ne fa dai auna fa sai fa Allah ya auna fa ya ga hakan ne ba ka za tambaya ba da wannan makalishin harshen nasa Allah nan da alimin da zatin suduri zai gani eh yaya manzona ya zaunu a kirjin wani yanzu don Allah jama'a wa'innan maraji'u malaman nan su yi jaula su koyo ruwaye nan su zo su yi zaman rubutawa saboda a ceci al'umma wani kuma kawai ce maka "Ah, ba inda aka ce a so shi a bi shi kawai taron 'yan siyasa ma ya ma raddi wannan gidadancin ko a siyasan Najeriya ba ta sayu ba ni da ku mun ji shugaban ƙasar ta tarayyar Najeriya da ya zo Bauchi sai aka sa madaukakin murya a jiha al'umman jihar Bauchi gwamnan ku yana gaishe ku yana gayyatan ku ku fito ku nuna ma shugaban ƙasa ƙauna ashe sai an fito kenan in ba a fito ba ƙarya ake yi maka canzu dan siyasa ma ya ma raddi ka kamu da so ka zanna a gida ƙarya ne ba taɓa gani in ka ganka a gida to shikenan babu so ko nawa yi yawwa kuma aka fito aka yi tattaki aka yi jibi aka yi gumi aka ji yunwa aka ji kici ba dawon ba saboda ne ana gwada ana tare da to amma shi annabi da yayi arhai aha shi ko darajar Buhari ma ba zai kai ba kuma in ka san annabi kawai ka san abin ka a gida ai Allah ya sani Allah ya sauke in ka dauki littafin da ake ce mahilatul awliya'i wa dabaqatul asfiya ta al-imam al-ajal Ahmad bin Abdullah Abu Nu'aym al-Asfahani Abu Nu'aym hijira shekara 430 ya bar duniya ka dauki mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar annabi ya gaya ma duniya wa yake so kan ya ƙone ga munan ya rasulallah ba ma son ƙuna wa yake so kare shiga wuta ha na hannu za ya nabiyallah ga munan sai yake maktalata hubbi bi qalbi ahadin illa harrama Allah jasadahu ala nar da dai zuciya bata kwabu bata cuɗanyi abinda ake ce ma al-ikhtilat shine cuɗanyuwa kwabuwa haka manzo ya faɗa cikin azancinsa na larabci maktalatahu bi soyayya ta bata cuɗanyu bata kwabu bi qalbi ahadin da zuciyan koma waye ba illa harrama Allahu jasadahu ala nari ina mar albishir Allah ya haramta naman sabare shiga wuta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in baka da hiliya wannan asarin ya saki zuwa cikin mu'jamul kabir ka abul mu'jamul kabiru ka abul qasim tabarani sai ka duba mujalladi na 23 na mu'jamul kabir shafi na 233 imamu tabarani hijira shekara 360 ya bar duniya Allah ya masa gafara shine imanin da daga fara almajirancinsa zuwa ran da ya kare sai da ya zaga zawuyoyin shehu dubu da ɗari biyu iya karɓan ilimi dubu da ɗari biyu wasu ma sun ce dubu da ɗari hudu to mu ajiye muhallin shakkin mu tsaya akan muhallin yaƙini dubu da ɗari biyu duk duniya an yadda ɗabarani ya yi yawon neman ilimi ya zamna gaban shehuwa ne mahirwa ne hafizuwa ne imamuwa ne allamawa ne dubu da ɗari biyu imamu ɗabarani to ya gaya mana wani hadisi zuciyan kowa ba za ta cuɗanyi da son manzan Allah ba face Allah sai ya haramta mar barin shiga wuta yanzu hanyar za haramta maka barin shiga wuta kuma a ce ka kwanta a gida gafarta malam ruwan sama yana dukanka ka fata gun aiki me kake roko ƙarshen wata za a hada ka sulhu da tuwo abin da ya fidda kai ke tuwo ba zai biyo ka ba in ka son tuwo a ƙarshen wata to ruwan sama kana hanyar ofis hunturu ka in dai ba kacu a kasa ba ba ruwansu fita kawai ka je to a ƙarshen wata da haɗa ka zumunta da tuwo kunu fura da sauran to yanzu abin da yake fidda ma'aikaci tsawon kwana talatin ba fa kar ya ƙone a wuta bane ba kar yunwa ya kama shi shike to yanzu ita yunwa ta kai a mata sintiri kwanan wata guda amma barin shiga wuta da ka zanna abinka Allah san kana son annabi kuma ran da ya gaba zaura shi ba zama ya ran da ya gaba zaura sintiri ya dinga yi ruwa da ƙanƙara ma ya surfe shi tsakanin ƙauyensu da ƙauyenta amma ya bai tsaya ba iya diga sai da isa So, amma annabi wai a ce in dai san na gaske ne a zanna jama'a manzan Allah komai nasa daban ne ka ɗauki littafin da ake ce ma almagazi ka ɗau mujalladin farko shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai in ba ka da almagazi ɗauki tarihul islam ta shamsuddin zahabi mujalladi na biyu shafi na ɗari da casa'in da uku in ba ka da tarihul islam ta zahabi ɗauki asiratu nabawiyya ta ɗan hisham mujalladi na biyu shafi na tamanin in ba ka da wannan ɗauki majma'u zawa'idi umman ba'ul fawa'idi ta nuruddin al-haythami mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da saba'in in ba ka da wannan ɗauki al-isaba fi tamyiz sahaba ta abul fadl al-asqalani dan hajaru kenan mujalladi na uku shafi 325 in baka da shi dauki asiratul halbiya mujalladi na biyu shafi na 515 in duk baka da wannan nemi hayatu sahaba ta al-allamatul kandahalawi mujalladin farko shafi 279 in duk ka rasa wannan je ka dimashqa ka tadda ibnu kasirin ya baka albidaya wan nihaya fi tarihi mujalladi na hudu shafi na 38 littattafa ne wanda duk duniya suna zagawa abinda za ka samu a wannan marajun wani mutum ne shi kuma bai je aljanna ta jikin komi ba sai dalilin ya sha jinin manzon Allah jini wanda in ka sha mutuwa zafi ko jininka an sha jinin manzon Allah aljanna aka wuce ko kun san da za a keta jikinsa shi sahabi Malik dan Sinan Allah kara mai da ya tsotsi jininsa mutuwa zai jinin mutum yana kashe mai jinin amma yaga an yi roɗi a goshin da ba goshi kaman sa a fagen Uhudu yaga irin jinin manzo Allah ya bar masajantansa ya kamo hanya bai bi karan hanci kuma jinin annabi ya wuce a tare shi da tsumma ko a tare da ciyawa da bunu ko a tare da hannu jinin ya fi kafa hannu da baki baki sallan falama ya sa ya lashe wanda ya gangaron har iso wajen roɗin ya dinga tsotsewa manzo na ce muj ya malik ibn sinani maliku in ka tsotso ka tofar ina ce ina haɗiyewa ai kabbara ya sasa a'a wai wannan ya sasa wato yanzu ka ga macen kadin su ya fadi yanzu sun gane nan mazajen su ne su kuma suna gindin tukunya matayen ne a sai jama'a yasa bakin sa a wajen mitin annabi na mar umanni in ka zuko maliku kake tofarwa yana ce mashi mhm amma na haɗiyewa yana bai bari ba sai da ya zamanto ya tsabtace gurin sai manzo yake gaya ma dukkan mutan Uhudu yake ce man arada an yanzura ila rajulin min ahli janna fi dunya falyanzur ila malik ibn sinan ina wanda idon sa ke kaikayi ku mutan Uhudu wanda tun ba a yi mutu an yi hisabi ba na so ya ga dan aljanna akan ƙasa to ya duba wannan maliku dan sinanun nan Allah ya bashi aljanna yau kuma saboda annabi ya san daga baya za a yi makanikai wahabiya eh za su yabo su fanu su zo su kunta wannan sai ya sake gaya ma uhudu kaf da mu musulmin duniya a san fas aljannan nan ta jikin jinin sai ya ce man halata da ni damahu wajabat lahum jannah yace ba kadai wannan ba duk wanda ya nasarar jini na ya tsotsa ya ji ya haɗu da jininsa aljanna ta zama mazole sai ya shiga aljanna wajabat lahul jannatu wajabat dole an yi su tam an sa hannu wai ba kana da wani gwani wanda in tsautsa ya sa ka sha jininsa duk mukan ba za mu sha ba Allah tsare mu kai ma aljanna za ka kana da shi bayan manzon Allah jama'a yawu yawu yawu yawu yawu sai da Allah ya sa yawun annabi daban yawu ba jini kurun ba yawu ka ɗauki littafin musnad na imamu ahmad bin muhammad bin hanbal mujalladin farko shafi ɗari uku da saba'in da biyu sannan ka kuma ɗaukan ma'ajin na abul kasim tabarani ko kuma ka ɗauki nasabun raya mujalladi na uku shafi na casa'in wadda imamu zaila'i usman ɗan ali a zaila'i ya wallafa zaila'i hijira ɗari bakwai da arba'in da uku ya bar duniya in ba ka da wannan ka kuma ɗaukan addiraya fi ka kariji a hadisul hidaya mujalladi na biyu shafi na talatin littafin da hafizul asal asqalani ya wallafa in baka da wannan duka ka ɗauki tafsirul qur'anil azim ko kuma ka ajiye ka ɗauki albidaya wa nihaya mujalladi na biyar shafi ɗari da casa'in da uku ko ka ɗauki musnad ɗin da Sheikh Ahmad Shakir ya yi masharhi mujalladi na biyar shafi ɗari da saba'in da bakwai ko ka nemi Musnad Ahmad wannan karo mujalladi na hudu wannan karo shafi na ɗari uku da sha takwas ko ka ɗauki littafin akhbaru makka wa ma ja'a fiha min al-athar littafin da al-allama Muhammad Abdullahi al-Adurqi ya rubuta Adurqi hijira 244 ya bar duniya mujalladi na biyu na akhbaru makka shafi na 53 ko ka ɗauki littafin subulul huda war rashad littafin da allamatu salihi ya rubuta mujalladi na goma littafi na arba'in da uku ko ka ɗauki littafin da ashek asagani ya rubuta mai suna bulugul amani min asararin rabbani mujalladi na ishirin da biyu shafi na sittin da bakwai ko ka ɗauki masharikul anwar mujalladi na ɗaya shafi ɗari uku da saba'in da hudu me za ka gani a nan da ka ga yanda rijiyan zamzam ba ta ƙara cika zamzam mai albarka ba sai da annabi ya ibi zugan sahabbai suka yi tattaki suka taka ma baya ya je bi iri zamzama ya yi ishara aka ɗau guga aka wurga cikin zamzam aka ebo rijiyan zamzam hannu mai tsarki hannun shugaban malaman tafsiri bat alwa audatan ibn abbas ce ebo ruwa yace da yake ebo na ebo dan nan miƙa masa sai ya kama ƙasan gugan sai ya sa bakinsa sai ya kurɓa da ya kurɓa sai ya mayar min ya min ishara na riƙe sai ya dinga kurkure bakinsa da wannan kurɓa ɗaya da ya yi a gugan da na ebo ma cikinsa a bi'iru zamzama yana gama kurkura sai mun ishara da hannu na maido gugan nan tare da abin ciki da na kawo sai ya buɗe bakinsa sai ya maida ruwan ya koma ciki sai mun ishara na sake feƙawa cikin rijiyar zama yace ina gama sheƙawa sai wani ƙarfi ya faso daga cikin wanda da ba wannan ƙarfi sahabbai ba su taɓa warwasan shan zanzam kamar wannan lokaci don sun tabbata wa zanzam ta cika yawun da babu kamansa ya albarkantar da ita dama a haƙa rijiyan kuma da a shayar da kakansa ne ismail to yanzu jika ya zo ya kawo tamamul barakati na zamzam daga nan yi ma duniya ma'u zamzama ne ma shuribala daga yau Allah ya lamunce wannan rijiyar da muke bakin ta mu da ku duk ɗan da ya sa ruwa ya iba ya sha kan kowace niyya Allah sai ya mar albarkan ne ne a'a albarkan yawun manzan Allah ha yawu yawu kana da wani mutum wanda shi ma in ba tsotsayi ba ma Allah mun tuba idon ƴaƴanka ma ka sa yawu a kunu ai sai dai sai Allah isa kuma wallahi talla ma karin kuma lora ne ya haramce su in dai sun ga yawunka an baka lude ka yi ban farko sha suke zaka sha tsara sai kai kurkurku kusa ji kogo sai ka dauko plastic din sai ka bude wallahi malai ƴaƴan cikin kamasu tsakaninsu da kai Allah isa jama'a banda manza Allah akwai wanda aka ɗauko aljanna aka kawo gidansa ne aljannan da ita ce muntahal iradatu kowa da an je lahira ba mai shigiyan jahannama ya shiga a'a jahi mai shiga a'a sakara a'a lazza a'a hudama hawiya wayu gailu jayyu jubbul huzuni ba a nema kowa na so cikin aljannatai nan ya samu daya to shi annabi aljannan ta zaku su fara zamuwa a nan wannan dogon jira ta ba su iya ai lalle bege da marmari ya kai tana so ta zo ta shikini wanda shi ɗaya ne za a ma'aure aljanna duk wanda yake aljanna ba wanda ya ba aure sai manzon mu zai aure asiya ki yar manzaki duk aljanna ba inda ya tare dawar aure gabata malam sai manzo da a aura masa mai sai da Maryamu aure biza komin cikan shugaban kasan kowace duniya malam iya in ya mutu da mata aure ya kai in ya mutu tuzuru MTP ya jiyo amma manzon Allah Allah ya ki ya aura miki Asiya ya ki ya aura miki Maryama saboda Allah na so mu halatto wajen walima ban sani ba ko ku aiki ya muku yawa au Allahu akbar to jama'a annabi ya gaya duniya abinda ba annabin da ya gaya mutanensa ya ce ma baina kabari wa minbari rawzatun min riyadil jannah yace bari ku ji ya za su na bakar ce bari ku ji kun ga nan minbarin nan da nake hawa kun ga nan da can da za a bi sunanin nan kun ga can to nan din fa ba duniya bane ba kadai ma lahira bane dausayi mafi sanyi mafi kamshi shine aka kwalalo a nan in kana ga misdaƙin wannan hadisi Allah ya baka hali da zarafi ka je Makka ka je Madina ka shiga Rauda ga abokina duk ƙanshin da ka shafa a jikinka na turare kana shiga rauda wallahi tallahi ba ka jin ƙanshin sai ƙanshin waje ko wani irin turare ne ko da a maka turare dubu a haɗa su a dafa su malam a masaukinka da a ji ƙanshi kana ɗawafi da a ji ƙanshi ka je shagon balarabe shan shayi da a ji ƙanshi amma da ka shiga rauda billahi azimi sai ƙanshin rauda kadai kake ji kuma waizan wajen ba ka taɓa jin waiza kamar wajen saboda ma baina ƙabari wa mimbari ko ma baina mimbari wa ƙabari raudaton Allahu akbar Allahu akbar suwa aka ba su wannan karatu sai dai Abu Huraira ya ce manzo Allah ya gaya mana wannan shine Abdurrahman dan Sakharu Allah ƙara mar yadda Abdullahi dan Umaru yace ina wajen annabi ya karantar da mu shi ma sai na Umar dan Khattab ya ce annabi ya gaya mar Abdullahi dan Zaidu annabi ya gaya mar Hindu bintu Abi Umayya matarsa kenan Sayyida Ummu Salma ya gaya mata sannan mazan fama Ali dan Abi Talib Allah kara mar yadda Annabi ya gaya mar Abu Sa'id al-Khudri Annabi ya karantar da shi Az-Zubair ibn al-Awwam Annabi ya gaya mar Abdullah ibn Lubayd Annabi ya gaya mar Jabir dan Abdullah Ansari Annabi ya gaya mar wannan sahabbai dai dai mutum goma kowa sai da aka rawaita ya ce annabi ya gaya musu tsakanin kabarinsa da mimbarinsa ba duniya ba ne dausayi ne aka buɗo daga dausayin aljanna abu ma da zai baka mamaki malam dausayi fa afwan mun gode dausayin aljanna fa aljanna fa a sama wuta ce suke ƙasa bari ma tukuna ka sha mamaki inda ake wani ne ya lalace Allah ya buɗo mar jahannama daga a kabarinsa ta ce to ai kawai an keto ne daga karkashin jahannam to aljannatayya kaf ba wanda take kasa zuwa sammai su to kuma gashi saitin wajen aljanna aljanna ina da a samu wannan karatu ka dauki al-musannaf min al-ahadith wal athari ta dan shaiba mujalladi na shida shafi na ɗari uku da biyar abu ibn abi shaiba abdullahi ibn ahmad hijira shekara ɗari biyu da talatin da biyar ya bar duniya ya zo cikin as-sunna ta babban malamin nan ahmad bin amr bin abi asimin shine kana magana abdahak ibn makulad nishaibani ya kawo a cikin wannan littafi nasa a sunna mujalladi na biyu shafi ɗari uku da talatin da tara da shafi ɗari uku da arba'in shi kuma ibn abi asimin hijira shekara ɗari biyu da tamanin da bakwai ya bar duniya sannan al'imamu nalbazzaru ya kawo a musnad ɗinsa bazaru hijira shekara ɗari biyu da casa'in da biyu ya bar duniya ya kawo a mujallaji na ɗaya shafi na uku ya kuma kawowa mujallaji na biyu shafi na ɗari da arba'in da takwas zuwa ɗari da arba'in da tara al'imamul jalil ahmad bin husain al-baihaqi baihaqi hijira ɗari hudu da hamsin da takwas ya bar duniya ya kawo ruwayan ma bai na kabari wa mimbari rawdatun min riyadul janna a cikin asnanul kubra mujalladi na biyar shafi ɗari biyu da arba'in da shida wannan hanyar duka daga baki ɗaya ne bakin sayyidi abu huraira sannan in karanci littafin imamul bukhari a tarihul kabir mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da casa'in da biyu Bukhari ya kawo Bukhari ya shiga kushewa hijira ɗari biyu da hamsin da shida sannan babban malamin nan na duniya da muka faɗa ɗazu shine Sulaiman bin Ahmad Abul Qasim Dabarani cikin Mu'jamul Kabiru mujalladi na goma sha biyu shafi ɗari biyu da casa'in da hudu ya kawo ya kuma kawowa shi Dabaranin a Mu'jamul Awsat ta shi baranin mujalladin farko shafi na ɗari da casa'in da biyu da shafi na ɗari biyu da ishirin da uku bayansa al'imam alƙazi abu ya'ala al-musili alƙazi abu ya'ala na da musnad ɗinsa aya in ka ɗauki musnad ɗin abu ya'ala mujalladi na biyu za ka ɗauka shafi ɗari biyu da casa'in da shida shi kuma alƙazi abu ya'ala hijira ɗari uku da bakwai ya bar duniya jama'a wa'annan littattafa da muka lissafo su duka na ‘yan bidi'a ne ko na malaman sunna ne. Sahabban da aka jera sunansu akwai wanda aka yi ƙari ba a jinsa cikin sahabbai kawai aka ƙago shi aka ce annabi ya gaya mar ko duka mashahurai ne. To abin da aka samu a wannan maraji'un ya tabbata kenan manzan Allah an ɗauko aljanna fatakwam aka wuce gidan annabi Adam, gidan annabi Nuhu, gidan annabi Ibrahimu, gidan annabi Salihu, gidan annabi Musa, gidan annabi Isa, gidan annabi Shisu, gidan annabi Zakariya, gidan annabi Yahaya, gidan Al-Yasa'u, gidan Yunusa, duk aka wuce gidan Yaqubu, gidan Ishaqa, duk aka wuce sai gidan Muhammadur Rasulullah. In wannan ce kaɗai fifiko, kai a ce maka wai kai ma da wannan daidai kuke shiga DIP ma ya gagare ka daka ka da su yan sanda amma kuwa suke shiga wajen aljina ko mutane kai me sunanka to da Allah in kai a ce maka jarraba gani wallahi daka ka da su ashe mutum ya fi mutum a DIP ma annabi da wannan darajar yahuda sun ba da kuɗi an zo ana da yake bauchi ta zama bola jari kowa ebo barnansa kawai ya zo a bauchi iya maƙe jama'a musulmi annabi ne ya umarni duk ɗan da ya samu ɗa ko ya abin da zai fara dasa wa ɗan ko ƴan son annabi duk uban da ya kuskura ɗansa bai yi karin kumallo da son annabi da son sharifai da ƙur'ani ba in kiyama ta tashi dan da je uta bai so annabi ba to Allah zai karɓi haƙƙin dan a jikin baba annabi ne ya gaya ma duniya sai na abubakar na wajen sai na umaru na wajen sai na usman na wajen imamul ummati na wajen jabiru na wajen amru na wajen sa'adu na wajen sa'idu na wajen abu huraira na wajen anasu na wajen huzaifa kowa na nan annabi yace addibu auladakum ala salatu kasal duk wanda ya samu ƴa cikin ku ina gaya muku ni manzon ku ya ɗora ‘ya'yan nan a kan raino da tarbiyya abu uku ne na gaggawa za a yi, hubbi na biyikun, hubbi na biyikun, ku tarbiyyantar da ɗanku da ‘yanku farko, karin kumallon ɗanka, ‘yarka a yi maza-maza a sa ma zuciyan son annabi don a tare shigan nifaka, babu nifaka a zuciyan da ta yi sammakon karɓar manzon Allah. daga nan wa hubbi ahli baitihi da kuma son mutan gidansa shurafa'u kenan wa qira'atul qur'an wa fi qira wa fi riwaya wa tilawatul qur'an abu nawa jama'a to umarni ne ba shawari ba dole ne ka ba danka wannan hakkin sa wanda yace ka ba yayanka suna garran ba akan hanya ba su je makaranta ba shi ma soko ne yanzu ana lissafa 'ya'yanmu masu koyan haddan nan wai suna gararan ba su samu karatu mutum na daga na da izu na da izu goma a kansa amma ana gaya ma a rediyo an yi asaran 'yan najeriya wajen miliyan biyu suna gararan ba ba su zuwa makaranta da suna almajiranci an fa ce ba sa zuwa makaranta da sunan wai suna almajiranci kenan almajiranci ba makaranta ko yau ma na ji jiya ma na ji wata tana ta kan kokari da ta sama almajirai haƙƙinsu na an basu a baya ba su samu shiga makaranta ba da ta yi ƙoƙari lalle sai an kai su makaranta kenan kaga nan da suke taruwa kenan toci kuma in ka bi ka bi ka in ba a sa ba ko sai ka samu ko takan ɗauki busa ma ta zauna ta lalata ruwa ma musulmi ta lalata ruwa ma musulmi ta lalata ruwa musulmi ta tsaya ta tsare musulmi waje wada ta yi sallah ai duk wanda yake qur'ani ba ilimi bane ya ridda wanda duk yake an gaya ba makaranta bane ya yi ridda ko jibrilu ne ma talqinin musulunci sai an kuma mai ne ka maka annabi ya bar ƙur'ani a hannun tsangaya uquba dan nafi'u ya keto ruwa kyauta da almajiransa ya kawo ƙur'ani nahiyan baƙaƙe ka ce ba ba makaranta ba shi za ke ta ganin bala'i shi Allah ai baya yaƙi haka wai sai Allah da kuɗi an sayo eh wadaka jama'a wannan asari mai nema ya ganshi ya ɗauki littafin da ake ce ma kashful khifa'i wa mazilul ilbas amma ishtahara min al ahadisi ala alsinatin nasi a mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da shida zai ga wannan karatu da manzo ya faɗa ƙarara cewa kowane uba ɗansa da yarsa su kai karin kumallo da son abu uku son manzon Allah farko بدا النبي بحبه ثم صلى باهل بيته ثم صلى بكتاب الله المنزل abin da hali ke gwadawa yanzu wannan shine saƙonmu na yau yanzu wa'annan saƙon da muka yi yau su ne marfi na abubuwan da muka samu iko mu faɗa a ƙoƙarinmu na fassara tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd idan muka tafi muka tafi muka tafi kuma to da mu sake iba manzo Allah kwana biyu ko uku sai mu sake da tun da dai ba shiga aljanna sai da imani ba imani sai an so shi to ba a so shi ba kuma sai an san shi walaka Allah da gobe za mu shiga shubuhan fitsari a tsaye to daga nan kuma za mu ɗauki wani ɓangaren mutum kuya in Allah ne kowa da komi ya yarda. Minti na Mala Bakar? To shi kenan abinda muka faɗa da dai Allah ubangiji ya ba mu sakayya ya hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gunda muka kuskure Allah ubangiji ya yafe mu Allah ubangiji ya mana gafara Allah ubangiji wannan jaraba da muka samu na amplifier Allah ka sa ladan ya karu ya fi na ranar amplifier yawa shi ma man fatihun Allah dawo mana da shi lafiya dukkan yan kwamitin da kuke wannan zirga zirga Allah saka muku da gidan aljanna jami'un mu na radio ma Allah ubangiji saka masa alkhairi jami'un mu na internet ma da na gulab duka Allah saka da alkhairi fatiha ma salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين